الله إذا آهدتم ولا تنقلوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وأهو بأهد الله الله يجب كتب القول أنك هو دوكا دا الله من البين مبايع والإيمان دا إيمان وغير هذا وننسى إذا آهدتم يعني له بها القول ولا تنقلوا الأيمان كلين والولي القول فبعد توكيدها باين كن قرف فاتا tauzigiya kun karfafa ta wa kada ja'altumullaha alaikum kabira fa Allah ne kafili fa bil wafa'i da kika haika halabtum bihi yayin da kuka rantsa da Allah to Allah ne fa kafili wal jumla wannan jumla na hali ne ranar gobe kiyama Allah ne zai tambaye ku inna Allah inna Allah ya'lamu ma taf'alun inna Allah ya'lamu Allah bai ne masani ma ya tabalu na gaban da kuke aikatawa ta hadida da an yi wannan ne dama tsoratar da ku wala takunu kallati na qaran fazlaha min ba'di quwwati nan kasa wala takunu kada ku zance kallati na qaran kaman matan da take warware kadan da ta yi nazari min ba'di quwwati bayan ta kyauta ta kadan quwwati anan kyauta da akama da wabarama ta gyara an kasa kuma bayan na take warware kadan kar bayan kun yi alƙawari ku dinga warwarewa haka ake ne تتخذون تتخذون أيمانكم دكلا بينكم أن تكون أمة هي أرضها من أمة تتخذون أقولون لرجوا أي لا تكون مثل هذه اتكالكم أيمانكم رزقكم دكلا أي هو ما يدخل في شيء وأن يكشير واتكم وأنا وليس منه أي بسادا دباتا وكديات ديودرا بينكم أكثر كانوا بأن تنقروها قرين والوليتا أي لأن لا تكون أمة دمك زمه قوى الأمة iya arba wanda take mafi yawa min ummatin ga al'ummatin wa kanu yuhalihuna al-hulafa wa halihum kun suna rantsar da ku wa idza wajadu aksara minhu idan sun samu mafi yawa da ku wa azm da jama'a na karo sai su warware halafu wannan rantsuwar ulaya ga wayanta wa halafu sai su rantsar da wayanta in kun ga musu mubayya idan wasu jama'a suka zo sai su warware ta ku su yadda da mubayyan wayancan to kar ku zama haka ku dinga daurewa in dai kun rantse kun yi mubaya ku tsaya kan alƙawari guda ɗaya.
inna ma ya bulukumullahu bi inna ma ya bulukumullahu Allah ba zai jarrabe ku bima amara bihi min alwafa'i na cikawa bil ahdi da alƙawari liyan zira lamudiyu dan Allah ya ga waye yayi masu bi minkum daga cikin wal afi da ba saban Allah aw ya kuna ummatan arba ko ta zama al'umma ce mafi yawa liyan zira ya gani a tahu na ne ko abu turahu amla me ya samu gani a tafawuna hu gome ne ya samu me ya a tahuna hu eh wai za ku cika ne ko ko ba za ku cika ba wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum bihi taftarihun Allah ya wani yubayyinanna law Allah zai bayyana muku yawmal qiyamati ranar gobe kiyama ma kuntum bihi taftarihun na abinda kuke nuna sabani fi duniya duniya min amrul ahadi na lamarin alƙawari wa gairihi da wani ya yi ya zuba naqisu wanda ya kai alƙawari a masa azaba wa yasibul waji wanda ya jira kuma ba hilada yanzu alƙawarin ma ya zama ba komai ba ga masu mulki nan kowa ba ya qur'ani ya rande qur'ani ma ya zama abin ado zaka ga mutum yana cewa ai ba rantsar da mu ba rantsuwa muke jira shi rantsuwar yanzu neman ta ake wani yaya ai wannan rantsatse ne to ce rantsatse ne fa kasheshe ne kai ha to in ka saba alƙawari ba ka rantsa da qur'ani yayi ka zo ka rantsa da qur'ani a tsora ma al'umma suna bayan ka ko ciya mun ka zama ko kawun sula ka zama ko kuma rep ka zama ko sanata ka rantsa duk yan Nijeriya kirista da musulmi babu bambanci duk abin da aka baka na al'umma za a kawo musu ba za ka hayince su ba ba za ka ɗau dukiyarsu ba karan bai da ƙur'ani yanzu da wannan rantsuwan kuma ka dawo ka canja hali jama'a anya a lahira za ku je gaban zaci akwai abin dubawa fa ya kamata mutum ya Allah ya bayi mulki a irin wannan zamanin har ka rantse ka dinga jimamin rantsuwan nan ba rantsuwan ba na yahudu ake yi fa ba wai abin da kake so za ka rantse ba su suke hige rantsuwan ba don sa kai yau sun san dama abin fa ba zai yi ba in za ka yi da yaran ka ba zai sai da yaran su kuma ga abin da suka shirya shi za ka yi to duk wanda Allah ya jarrabe shi irin wannan ya kwatanta dai ko agun Allah ya samu sauki walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida walau sha Allah da Allah ya so la ja'alakum wallahi da Allah ya sanya ku ummatan wahida al'umma guda daya عالدين واحدا ولكن ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن بعد بنزا با يذل من يشاء Allah yana bada wanda ya so wa yahdi man yasha yana shirye da wanda ya so mhm.
ولا تسألون أما كنتم تعملون wala tusalu wallahi za a tambaye ku yawmal qiyamah da ranar gobe kiyama suwalu to bi ki tambaya na uzurtawa amma kuntum ta'malun da abinda kuke aikatawa litijawa zuwa ne domin a yi muku sakayya da abinda kuke aikatawa mhm.
ولا تتخذوا أيمانكم دكلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما سددتم عن سبيل Allah الله ya ce wala tattakizu ku daina rike aimana kuma rantsuwan ku da kalan bayyana ku kuna shigar da ita tsakankanin ku ai karar rahu amai mai ta wannan ne ta gidi nan karfafawa wato zila kaddaman daga dagan kuma zai gushi a gadama kuma amma a jita da islam gaba da tabarkin musulunci ba da subutiya bayan daga dagan naku ya tabbata istiqamatu wa alaiha bayan ta zai a daidai wato zuku suwa za ku ɗanɗanin azaba fa bima sadatu a dalilin dakire mutane da kuka yi an sabillahi gaba da tabarkin ubangiji bi sadde kuma alal wabal da tare mutane da kuka yi a gabanin cikawa bil ahadi da alƙawari aw bi sadde ko da tare wanku gairi ko na wani anu li annahu yasanna bikum domin wanda zai biyo bayan ku zai yi koyi da ku ولكم عذاب Allah ya عظيم ji a gare ku ba akwai azaba mai girma fil akhirati a lahira wala jaitar ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا wala da daru Allah ya ce ku daina zai da biya da la alƙawarin da kuka ɗauka da Allah samanan kalila kirare dan kaɗan mina duniya na duniya bi an tan ƙuru a ce kun warware li ajali ya dalilin wani mutum ya alƙawari kuma a wannan zamanin namu a ce daga baya ka warware alƙawarin dan wani abu na duniya kar ku yi haka irin wannan kuma malamai ake nufi malami da yawa yana kan hanyar Allah amma daga zaran an dan ɗauke wani aiki na gwamnati kuma sai ya canza hali saboda ya fara samun kuɗi ya shiga wani layi daban to Allah ya ce don wani abu na duniya kar ku yi haka inna ma إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم inna تعلمون ma inda Allah kun ga abin da ke gurin Allah minan sawabi na lada to Allah madaukakin sarki ya ce huwa khairul lakum shine ban mai alkhairi gare ku mimma fi duniya da abin da yake duniya in kuntum ta'lamuna in dai kun ana sani zalika fala tanquru da ba ku warware ba mhm.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق amma inda kun kaga da abin da ke gunku mina duniya na duniya yanfado mai karewa ne yabi na zai kare kuma inda Allah abin da ke gurin Allah bakin wanzazze ne da'iman madawwami mm.
ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون wala yajzi yanna ba da banza ba Allah wa Allah zai sakawa alladhina sabaru wanda suka yi hakuri alal ubay ga jiga bil uhudi da alqawra ajrahum ladan su bi asani da mafi kyau ma kanu ya'maluna na abin da suke aikatawa a hasanu bi ma'ana hasanan ne kyau man amila من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة man amila salihan duk wanda yake kyawun aiki min zakarin a mai kyakkyawan aiki nan namiji ne awunsa ko mace ne to Allah ya ce huwa mu'min wannan yi ne halin kasancewar sa mu'min fala nuhiyannahu Allah ya ce za mu raya shi hayatan rayuwa ɗaya mata kyakkyawa ila hi hayatul janna ita ce rayuwar aljanna wa ila fi dunya nan duniya bila qana'a mu bai wadatar zuci awar rizqil halala kuma bai arziki na halal wala najziyannahum Allah ya za mu saka musu ajrahum da ladan su bi asani da mafi kyan ma kanu ya amaluna na abin da suke aikatawa a nan duniya Mhm.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان wani الرجيم za ka rada alƙur'ani yayin da za ka karanta alƙur'ani a rata kirato in dai kana nufin za ka karanta alƙur'ani fasa yi billah ka nemi tsari da sarki Allah mini shaidan daga shaidan arrahi jini jefafe daga rahamar ubangiji qul ka ce a'udhu billahi mini shaidan rajim innahu cewa hi yadan laysa lahu sultan إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون innahu laysa lahu sultan yadan ba da iko ala alladhina amanu ga wanda suka ba da gaskiya da Allah wa la rabbihim yatawakkaluna inda mutum ya dogara da Allah a ce Allah ɗaya hidan ba da iko a kansa amma duk wanda ya bar Allah to hidan yana da iko an samu labarin wani bawan Allah wani malami ne waliyin Allah ne to malamin yana nan yana nan sai ji labari akwai wata itaciya ana bauta mata sai kiyin san Allah ya kama shi ya ce kai bari in je in sare itaciyar nan da ake bautawa shi kenan ya je yana zuwa da gatarinsa akan jakinsa sai a hanyar suka haɗu da shi ɗin a zubar mutum ya ce bawan Allah ina za ka ya ce a'a ni yadda na fito da ita wata itace ake bautawa ban yadda a bauta wani itace idan ba Allah ba ita da an bauta wani itace kai aka bautawa ina ruwanka ya ce a wallahi ba zai yi ba ainihin ko sai na je na sare ya ce shi ko ya ce wallahi ba zai sare wazo wazo sai ko kuwa ta hada su ai malamin nan da ya rike hedan ya daga sai da ya maka hedan a kasa hedan ya ce to na ji ka fi karfi na kaka da ne kai hakuri ka je ka yi hakuri ka zauna kullum a karkashin buzun ka zan danga kawo ma dira ne hudu an ka bude kai bukata ka ka je na yi ma wannan alƙawarin za ka kawo zan kawo za ka kawo zan kawo sai juya sai je gidansa waye gari da ya bude buzunsa sai ga dirhami hudu sai ya dauka ya kai jibi ma sai ya kage ganin dirhami hudu da ya je kwana hudu sai ga ba kudin aka daina kawo shine ya zage hawa jakinsa ya dauka ta kansa ya ce sai ya je ya sare itacen nan yana zuwa suka sake haduwa da shaidan ina za ka mala sai ce wallahi zan je ne wani itace ake bauta zan je tari sai ta da ana bauta wani da kai aka bauta wa aisha ni dai ba zan yadda ba sai kokowa ta hada su ai da yadan ya riga sai da ya liƙa shi a ƙar ya liƙa shi a ƙar sai malamin ya dace wai me dalilin da ka kada ne to wancan fitan na ga dan Allah ka fita yanzu rayin kuɗi ne a ƙarƙashin buzun ka ya fito da kai ce wallahi kamar za ma kai ka zage ko ba ko ne za ga yawa rayin kuɗi ne ya fito da kai kenan tunda fitar sa sanan biyun ba dan Allah bane to sai yadan din yayi nasara a kansa shi yasa aka ce innahu laysa lahu إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون innahu cewa yi ya dan laysa lahu sultanan ba yi da iko ai Allah lamin amanu ga wanda ya imani kaga da farko da ya imani da Allah ai ba yadda yayi yadi amma daga baya da ya canza niyyar ta sai kaga an yi nasara akan wa ala rabbihim yatawakkaluna ga wanda suka dogara da ubangijinsu inna ma sultanan إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به inna ma مشركون sultanahu hi dai inda ya dan yake da hujja alal ladina yatawallawnahu ga wanda suka jibinci lamarin sa bidadi wal ladina hum bihi muyrukuna sune masu tsara Allah da wani
وإذا بدلنا آية مكان آية wai za yayin da baddalna ayatan muka canja aya makana ayata a gurbin aya nan yanzu kuwa muka nusance ta wayan zala gaira ko muka sauke wani a madadanta والله أعلم بما to ينزل ba ma yin haka li muslihatul ibadi Allah ya ce in kaga mun yi haka to abin ne zai zama salaha ga bayi wallahu alam Allah shine masani bima yunzilu ga abin da Allah yake saukarwa قالوا إنما أنت مفتر kafiran magane suka faɗa ga wannan annabi na inna ma anta mubtarin suka gaya masa suka ce ai annabi ya kago da kansa suka faɗa abin da bai dace ba بل أكثرهم لا bal يعلمون aksarahum mafi yawan mutanen birnin makka la ya'lamuna haqiqatul qur'an ba san haqiqanin alqur'ani ba wa fa'idatul naski ba san kuma fa'idan nasan cewa kuma sannan ba su ma san matsayin darajar annabi ba da sun sani da ba za su gaya masa haka ba قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى wanda للمسلمين ya musu ya- ya annabin Allah ka ce musu lahun da zunna zalahu wanda yake sauke ma alqur'ani wa ruhul qudus nan bayan tsarki ne shi ne jibril min rabbika yana sauke ma gun ubangiji ga bil haqqi muta'alliqu ne bil haqqi abin da nabi ya sabbita domin akan gaskiya bi sabbita allazina amanu ya tabbatar da wanda suka bada gaskiya bi imanihim bi gaban gaskiyarsu da alqur'ani wa hudan shi qur'ani shari'a ne wa bushra albiyar ne lil muslimina ga wanda suka miƙa wuya mhm.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر walakas na li da hakiki ne hakika mun tabbat na alam mun san annahum yaquluna su suna cewa inna ma yu'allimu wanda ya sanar da annabi alqur'ani basharan mutum ne shine kinnin nasarani kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya- in annabi agun arba yana dan zama agun sa kadan shine yasa qala ta'ala لسان الذي يلهدون إليه آدمي وهذا لسان عربي مبين kinnin nasaranin nan ai lisanin labi lihidina alai mutumin da yake bature har yanzu ya riga ya karkace a jami'a har yanzu gwaranci ne ko a ce ya koya annabi qur'ani wa hadal qur'ani ba ko bayyana alqur'ani lisanin arabi mubin har yanzu larabci ne a bayyane zu bayana ma bocin bayani wa fasadin da fasaha fa kai ba ya lamu aji ya za a ce bagware kuma ke sanar da annabi ai kan wannan magana ko layi bai dauka ba innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullah innal ladina kaga wa inda la yu'minuna bi ayati llahi wanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba la yahdihim Allah Allah wa Allah ba zai shirye da su ba walahum wa lahum azabun Allah ya alim ji a tare da su za su game da azaba mai radadi إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله inna ma yabdari wanda yake kagowa alkazi ba ƙarya a- ya dangana ta zuwa ga Allah allazina sune wayanda la yu'minuna bi ayatin lahi wanda ba su ba da gaskiya da ayoyin Allah ba hina alqur'ani bi qawli ma haza min qawli su ce wannan ai fadan mutum ne ulaika وأولئك هم wa الكاذبون ulaika wayannan humul kadhibun sune jumla makareta ba taqidi ne bi takrari wayan wa gairaha radda li qawli inna ma anta mubtariya Mhm.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن man بالإيمان kabara billah duk wanda ya kafirce ma Allah min ba da imani bayan ya koma ya ba da gaskiya da Allah illa man ukriya sai dai wanda aka tilastawa ana talafuzi yayi lafazi da kafirci kamar amara dan yasir wanda mun dade muna baku bayani fata lafaza bi sai lafazin da shi wa qalbuhu amma zuciyarsa mutma'innin bil imani ya nutsu da ban gaskiya min mubtada ni auhi yarja wal kamar ga hina awal jawab fa huwa idin shadidin azaba mai narko dal ala hadha to wali a shi amaru abin da ya faɗi da shi kenan amma mahaifiyarsa sumayya abu jahl ne kai da baban siyasar duka mhm, walakin ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غلب من الله idan kun duba shari'a hankali ko ga diyan da ya faru a ƙasa man kafara billahi dan a ƙasa za ku gani walakin ba da banza ba man shari'a bil kubri sadara duk wanda aka yaye kirjinsa dama ya faɗa kalman kafircin da niyya haka za ka ci ai fa ta huwa fi bi ma'ana da ba bi nan ya faɗa kalman kafirci kuma dan sai yayi dadi to fa alaihim gadamun minana wannan zai game da hukumar Allah walahum a tare da yi azabun azimin kuma Allah ya ce za mu masa azaba mai girma Mm.
ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة zalikal wa'idi lahum wannan narko Allah ya ce wanda ya tabbata a gare su bi annahum cewa su in zabu la hayata duniya sun zaba wai ba sun so bane sun zabi rayuwar duniya sai ga taruwa sun zabe da alal akhirah da akan lahira wa anna la وأن الله لا يهدي القوم الكافرين Allah sanin ubangiji la yadi Allah baya shiryar da Allah qaumul kafirin mutanen da suke kafirai mhm.
أولئك الذين بابا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ulai ga Allah ya ce wayannan allazina zura wayanda da ba Allah Allah ya yimke Allah barbishi da kulubin zukatan su wa samin ya yimke jin su adabi ne wa bazaru ya yimke ganin su wa ulai ka wayannan Allah ya ce humul gafiluna sunne da jumlar rakanannun bayi amma yuraddu bihim ga abin da ake nufi da su mm.
لا جرم أنهم في الآخرة هم la الخاسرون jarama babu laifi hakan gaskiya ne ana mu cewa fi bila kire da ranar gobe kiyama idan yayi to Allah ya ce mul kafir sune jumlan asararin bayi liman sirin saboda makoman su ilan nari zuwa ga wuta al mubadatu alaihim anan ne za a zauna har abadan abada summa inna ثم rabbaka إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم summa inna rabbaka sannan ubangiji ga lil ladina hajaru kaga wayanda zai kaura daga maka ila madina ke zuwa madina min ba'di ma hutinu bayan da an azabtar da su haka zaka fassara hutinu an azabtar da su azabu wata labazu har azabar ta kai suka yi labazi bil kufr na kafir to Allah ya ce bi qira'ati bil bina'i lil fa'il ay kafaru aw hutinu nasa ko suka fitancin mutane ana limamin gabarin bangaski sun majahadu suka dinga zuba kokarin su suka yaƙe su wasu baro suka yi haƙuri ayin ɗaɗi ga yi wa Allah ɗa'a to ina rabaka sanin ubangijinka min ba da bayan wannan fitina da aka yi musu daga hurar lahun mai yawan gafara ne gare su rahiman biye mai jin kansu ne ai biyam da zu ai kabar ne al'annal aula dala alaihi kabar saniyati يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها yau matadi idan wannan rana na tayin kiyama ya zo ai rana ce kullu nafsin kowace manumfashi su jadilu za a ga tana jayayya an nafsi ga kanta la himmu hadha rabba himman da ba wannan da ba huwa yawmal qiyamah a ranar wai ka dinga cewa ni da kaina ni ne wannan aiki kuwa wato wafe wato wafe ya kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun wato wafe Allah ya ce za mu cika sawa kullu na bani dukkanin mai rai jaza'an sakamako ma amilat na abin da ta aikata wa musu bayi la yadlamuna shin Allah ya ce ba za mu zalunce su da komai ba ولرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون wannan Allah masala Allah ya za mu buga muku misali ƙaryatan alƙarya ita ce maka wal muradu amma abin nufi mutanen birnin maka kana amina da dama maka ta amintu min algara ce daga kai hari la ta hazu babu wani fitina da zaka tarar ko wani tayin hankali ne la ta hazu ba wani mutumin da muka zai ma wani ɗauki ko kuma a wani ya zo ya tayar ma da wani hankali ko ne ya kama hari to duk dai wannan Allah ya ɗauke musu suna cikin wannan hali Allah maɗaukakin sarki a cikin ikonsa da yardansa kuma mudu ma'innatar bayan nan kuma ta samu nutsuwa la ya hataji ilal intigali gari ne wanda baya buƙatar ciratuwa an hali rekin ga kunci aukohun ko tsoro ya ji ya rizguwa Allah yana zuwa mata da arzikin ta raga da mai wacce min kulle makana kowane bagiri fa kabrat sai ta kafirce biyan umar lahi da nimomi Allah bai ta kazibin nabi suka fara kare ta annabi Muhammad fa za ka halla Allah ya dandana musu libasal ju'i wato ya tubatar da su da yin wahi ne ka haɗu saba sun ne shekara ba wal kawai da tsoro bi saraya girkin yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma kanu yasanuna ba kuma ya ja musu wannan ba saboda abin da suka aikata irin wannan gararraka daga ciki a Nigeria ma kamar Maiduguri da ana zaune lafiya ma da babu wani abu da yake faruwa a garin kullum ka zo birnin sai dai ka ga ana karanta alqur'ani dare da rana amma ka dinga dauko hayan yara samari suna zagin shehun nan garin suna zagi shehu wane shehu a shehu bi ana ta zagin sa aka kawo a gidu kala kala aka cusa garin daga baya ka wannan abin da kaga ya faru ya faru eh duk ana zagin sa a masallacin indami ana ga sauke su ana ta zagi ana zagin iyayen annabi ana zagin shehunne musiba ta kai musiba Allah ya sa hakan ya zama sila da lokacin nan duk irin wannan bai faru ba ana nan ana tijjaniya ana addu'a wallahi hakan ba zai faru ba to amma an taɓa bayan Allah Allah ba zai bani ba kuma gashi yanzu ba ma maidugurin ba yanzu duk nigeria mun fada wannan halin tun daga hinan ko ina an ka gani ana zagin iyayen annabi gurare gurare wasu guraren kuma ana zagin malamai na allah to ga yi abin ya mamaye mu saboda ba zama lafiya kano ba zama lafiya kaɗana zamfara duk taɓa bayan allah ya ja wannan me abin da ya kamata yanzu mu yi mu dawo ga allah mu tuba idan mun tuba kuma yi kenan sai mu koma mu kama kafa da annabi Allah ka duba annabi Muhammad da abin da ya faru mu in Najeriya ne bi muka yi ma mun tuba Allah gaba ɗaya mu mun tuba Allah mun fake da annabi Allah saboda darajar annabi ka yaye mana wannan bala'i in ba ta wannan hanyar ba yanzu za mu shiga uku dole sai ta wannan hanya mu ta addu'a mu kama kafa da annabi Allah ya duba darajar annabi sai a daga mana kafa amma duk sauran kasashe suna zaune lafiya mu Nigeria a nan malamai yake a nan karatu yake a nan ilimi yake a nan addu'a yake kuma mu ne ba zama lafiya wannan lamari a gare mu ne yayi mutu ba ga Allah ga su kwatano arnawa ne ma yawancin su duk suna zaune lafiya ga Ghana ga Togo ga Benin Burkina Faso Cote d'Ivoire duk ga nan sannan ga Senegal ga Murtaniya ga Morocco ga Algeria duk makotanmu ne ga Niger ga Chadi ga sudan ga libya su ma duk da ma abin ya abin nan dai bai kai namu bare su ma sannan ga ethiopia adad ababa duk makotan mu ne a duk amurka ba inda ake da tare hankali irin nigeria sai na wannan abin ya zo mana zagin manyan malamai da raina su da zagin waliyan allah da raina su bayan nan kuma da mummunan maganganu ana faɗa kan annabi da iyalan annabi da sahabban annabi to wannan shi ya ja mana matuba mu koma ga Allah mu rike Qur'ani ko Allah ya duba a sanadiyan annaba Allah ya daga mana kafa banda wannan mu yan Najeriya ba mafita in kun ce gwamnati ne zai mana ko waye zai yi abun ba zai yi ba yafi karfin su eh ta inda abin ya zo mu dawo mu yarda laifi muka yi wa Allah mu dawo gaba ɗaya mu tuba dare da rana mu kama la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowanne gari kamar miliyan biyu miliyan uku Allah mun tuba wannan bala'i ta gunmu ya zo mana Allah mun tuba ka duba annabi muhammadu ka yaye mana abin da ya samu yan Najeriya saboda martabar wannan shi ne za mu samu sauƙi
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم حقيقة يا ذو مصر رسول منه manzo daga cikin su shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kazzubu zai kare ta shi fa kazahum al'azab sai Allah ya rike su da azabar yunwa wal kawfa da tsoro wa hum zalimun Allah ya ce da abin da ya faru su ne suka zalunci kawunan su فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا kulu ku ci ai wal mu'minuna ya ku mu'minai mimma razaqahum Allah daga abin da Allah ya azarta ku kun gani to ku ci halalan halal ne ɗaya ban kyakkyawa washkuru واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه idan kun تعبدون ji kun sha washkuru ku gode mana ni'matul lahi da ni'mar da Allah ya muku in kuntum mun ku gazance iyahu a gar Allah ta buduna kuke ibada ku gode ma Allah
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولام الخنزير وما أهل لغير الله به inna ma harrama alaikum almaytata abinda Allah ya haramta muku shine cin mushi Allah ya haramta mana cin mushi wa damma da jini wa lamal kinziri da naman alhanzir wa ma uhilla li ghairi Allah bi da abinda aka daga murya aka yanka ba da sunan Allah ba fa ma nuru durra duk wanda ya bukatu gaira baki inda ba zalimi dan fashi ne wala adam ba mai nuna tsaurin kai ba fa inna la sanu ubangi gahuru mai yawan gafara ne gare ya rahimu mai jin kai ne Mhm.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب Allah ya ce wala ta kulu ku daina faɗa A- ba da banza ba Allah madaukakin sarki ya ce lima ta ce wa alfin abinda har yanku ya siffata ai liwata bai alfin saboda har yanku alkari ba ƙarya ku ce haza halal wa wani halal ne har yanku kuran ku kirkiri ku faɗa wa haza haramun ku ce wannan haram ne lima lam ya hillu Allah abinda Allah bai halatta shi ba wa lam ya harimu ku abinda Allah bai haramta ya ba li tabtari al- dan ku kirkiri ƙarya Allah la ga sarki Allah dinin su bata zalika ku dangana wannan ga Allah innal ladina إن الذين يفترون على الله الكذب لا innal يفلحون ladina kaga wa inda yabdaruna wanda za su kago Allah la ga sarki Allah alkaziba su nafta ta ƙarya ga Allah to ba ga ya musu ba la yablihuna ba za su samu babban rabo ba fa matawun متاع jin قليل daɗi ne dan kaɗan za su yi fi duniya nan duniya hi rayuwar duniya ko ya kara nawa kai tunda dai na duniya ne ya kaɗan ne ولهم عذاب Allah ya أليم ce walahum a gare su wanda da ake rada gaya musu fa a lahira azaba nalimi wallahi akwai azaba mai radadi وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل wa alal ladina hadu bi daga yahudawa Allah ya ce haramna mun haramta musu ma qasasna alayka abinda muka baka labarin min qabl can gaba ne fi ayata a cikin wannan aya wa alal ladina hadu haramna kullu dhi dhufr yuwa ƙaryan zo ma zalamnahum وما ظلمناهم amma Allah ya ce da muka haramta musu ba ba mu ne muka zalunce su ba bi tarimi zalika da haramta musu haka walakin ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce ba da banza ba kawai sun kasance ya zalimu na an kusau su ne suka zalunci kawunansu birkita bin ma'az da rawa izuwa ga aikin sabon Allah alamuji ba da zalika wanda zai wajabta musu da haka wa inna rabbaka ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور ثم رحيم inna rabbaka sannan sana ubangijinka lillazina amilu suwa kaga waɗanda suka aikata mummuna yake so shine shirka bi jahalatin a halin rahin sani sun matabo suka juyo min ba da zalika bayan wannan wa asalahu amalan suka gyara ayyukansu to Allah ya ce ina rabaka sana ubangijinka bayan wannan Allah madaukakin sarki ya ce min ba da bayan da sun ya jahilci aw tuba ko sun tuba la gahur wallahi Allah zai musu gafara rahiman bihim Allah zai ji kansu Mhm.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين inna ibrahima cewa annabi ibrahim kana ummatan shi bai shi kare al'umma ne imaman shugaba ne kuduwatan abin koyi jami'an likisa alkhairi duk wani ɗabi'u na alkhairi annabi ibrahim ya taro ta mai kankar da kai ne mudi'an lillahi mai nuna wa Allah da'a ne hanifa ma'ilan ila din liqayyim ya bauɗe ga duk wani addini wanda yake addinin da ya bauɗe zuwa addini tsaye yana nan al'amarinsa ga addinin musulunci to yi ne Allah ya masa kirari da haka daga baya kuma Allah yana masa wannan daraja kuma har Allah ya rike ibada ɗayansa wata kazan lawa Ibrahima kalila Allah ya rike ibada ɗayansa walam yakun ولم يكن من Allah المشركين Ibrahim ba baya daga cikin addininsa baya daga cikin addinin masu tara Allah da wani Mhm.
شاكرا لأنعمه ya kiran kai godiya li'an umi da irin ni'imomin da aka yi maka yanzu Allah إذ تبيه وهديه إلى صراط مستقيم Isabahu Allah ya ce Isabahu mu ne ba muka zaɓe shi wahadahu Allah ya ce mu muka shirye da shi ila siratin mustaqima izuwa ga tabarki madaidaici duk lokacin da aka ce zaben Allah ne Allah ne ya zaɓe ka ka gode wa Allah duk lokacin da aka ce shirya Allah ne ya shirye ka alhamdulillah to fatan da za a dinga yi kenan duk mutumin da zai shi yana mummunan layi sai ka ce Allah ya shirye shi kamar da irin wannan addu'a in Allah ya shirye shi nan ba komai ne da abin da kake ga mai nauyi abun Allah mai sauki ne amma kana ganin wani abin kaman ba zai yi ba wani ne zai hiriya a karka ce haka kai ma ba wayan ka bane ko dan ka ne kaga ya shiga wani layi ko na shayi shayi a ko kuma wani layi dai ba daidai ba ka ce Allah ya shirye kar magana ka ya wuce haka in Allah ya hiriye ya hiriye in bai hiriye ba za a ce ma dan me yasa ka ce Allah ya hiriye ba Eh, idan kaga mutum yana wani zina ko yana wani sata ko kuma ya yi wani abu mara daɗi dai abin da ya kamaci wayannan labari ya zo ma in dai musulmi ne ka buɗi baki kar ka ji- a ji mummunan magana a bakin ka ce Allah ya shirye shi in ga ji Allah ya shirye shi na ruwanka ba cewa aka yi kai ka shirye shi ba Allah ya shirye shi Allah ya yake shirye da bayan sa ai. da abin da ka sani kuma da sanin ubangiji sau da yawa wani wanda kana gaba komai din ba shi zai shirya sau da yawa wanda kake ga shirye kuma shi zai bata abun Allah duk mai sauki ne ba ba bil amu dan ba'ura waliyin Allah ne sai zama dan wuta birjizil abidina waliyin Allah ne ya zama dan wuta ina ruwan Allah kuma mutane nawa Abu Sufyan da Dubai da ya ba annabi wahala daga baya zama dan aljanna shirya tana hannun Allah yanzu Abu Sufyan su ma'auya ka ce za su dawo su kale da dan walidi samun da Allah ya dawo da su kuma a musulunci ma su ne kan gaba a can a kafircin ma su ne kan gaba da suka zama musulunci ma kuma su ne a gaba su ne a gaba Eh, a kafircin fa su ne shugabanni a musuluncin ko suka juye suka zama su ne shugabanni ina don Allah ka zo a ƙarshe kuma kai ne na farko eh banda Allah wa yake wannan me yasa al'amarin Allah abin tsoro ne a daina yiga tsakanin bawa da Allah ko mutum ya mutu kuma su kyakkyawan fata kar ku musu mummuna kurin ku kyale tsakanin bawa da Allah abin na Allah ne ba namu bane rahama ta sace azaban ma ta sace in Allah ya zaga duk duniya ya musu rahama duk duniya Allah ya wa rahama to sai ya gani ba rage Allah komai ba kuma duk duniya in Allah ya musu azaba Allah ba rage ya komai ba shi abun duk agunsa ne tunda Allah ne mai yi ba mutum bane to a nebi alkhairi a faɗa kuma a saurari Allah a gani Mm.
وآتناه في الدنيا حسنة adina wa Allah ya ce mu ne muka baiwa annabi Ibrahim ina da bada alal gaibi a fi duniya sana a nan duniya kyakkyawan yabo aw zai bi kulli ala duk wanda gaji za ga ba wanda baya yaban annabi Ibrahim Allah ne masa wannan Yahudawa duk abin da suke inda annabi Ibrahim ne suna yaban annabi Ibrahim Nasara suna yaban annabi Ibrahim Musulmi suna yaban annabi Ibrahim ba wanda baya yaban annabi Ibrahim wannan kyakkyawan yabo Allah ya ce mu ne muka bashi kowanne mu abocin addini kuma yana alfahari da annabi Ibrahim yana tare da shi wa innahu وإنه في الآخرة لمن wa الصالحين innahu amma iya annabi Ibrahim filagira da lahira na minan salihina yana da cikin bayin Allah na gari annabina lahu darajatul ula wanda darajarsa ta kai daraja yanzu ma yana saman bakwai annabi Ibrahim duk lokacin da yaron musulmi ya mutu dan karami to annabi Ibrahim yana tare yaran musulmi ne yana koya musu karatun Qur'ani shi yasa an danka ya mutu sai a ce Allah ya sa shi a makarantar annabi Ibrahim ya jingina bayan sa a baitul ma'mur yana koya wa yaran musulmi alqur'ani shi yasa in yaron ka karami ya rasu ka gode wa Allah eh duk wanda yaron sa ɗaya ya rasu ko biyu ko uku kai kai arziki ba wai ran mane arzikin mutuwar yaran ne arzikin a ranar gobe kiyama duk za Allah ya tada yaran sai a ce me kuke so sai su ce to mu iyayenmu muke so in Allah ya ce ga aljanna na ba ku sai su ce ba ma san aljannan ka Allah haka yaran za ka faɗa saboda shawuwa da me kuke so ce ta mu iyayenmu sai Allah ya ce ga kowa ya je ya kama duk wanda ya san iyayensa ya je ya kama sai a saki yaran a yi a sakon yaran gaba ɗaya su sai daga yara ya kama yara uku sun kama ba ba ba ba a kama hannun abin da ya fi karfin ka kai sai a tara yaran sai su zo gurin Allah sai su ya ubangiji mun kama iyayenmu to me kuke so sai ya ce Allah kai mana baiwa da mu da iyayen namu duk mai higa aljanna kai mana wannan baiwan Allah kai mana wannan baiwa eh da mu da iyayen mu higa aljanna sai Allah madaukakin sarki ce to yake na an muku baiwa da ku da iyayen duk ku zo ku higa aljanna eh kaga wannan higa aljanna in ba dan da dalilin iyayen nasu ba ƴaƴan nasu ba sai ina iyayen za su samu ai ba yanda za a yi su samu to wannan daga Allah ne wa atanahu fi dunya hasana Allah ya ran duniya maka bayi wannan lada wa innahu wa innahu fil akhirati lamina salihin wallahi ranar gobe kiyama yana daga cikin bayin Allah na gari samun hakan ba kowa bane sai mai rabo shi yasa yi abun Allah komai rahama ne idan yaron ka karami ya rasu rahama aka yi maka idan kuma yaron yana da jinya ya warke shi ma rahama ce in Allah ya bayi dogon kwana ya zama almajiri kuma sai ka mutu ya ma addu'a komai rayuwar mumini fa ba abin da ba riba bane Mm, idan babanka ya zama tsofa baya aiki a dalilin baban naka sai ka riski darajar da ba irin idan kuma mahaifiyarka ta zama tsohuwa ba ta yi aiki a nan al- albarka yake idan kuma Allah ya sa kana yaro baban ya mutu ka zama maraya gun Allah ka fi gata idan kana yaro mahaifiyar ta rasu ma gun Allah ka fi gata in kana yara suka rasu to Allah ne gatanka idan kuma sun tsufa ka musu biyayya kuma ta nan sai ka yi ga aljanna su kuma idan yaron ya rasu yana yaro Allah ne musu gata idan kuma an bar yaron ya girma a dalilin su sai ya ga aljanna yi mumini duk rayuwarsa zalla duk rayuwar mumini rahama ce ba abin da ba rahama ba ce sai dai ba mumini bane mutum yi mumini zaman sa rahama tsayuwar sa rahama ba ko yanzu mun zo nan muna karatu rahama to idan ka tare zaka je gida duk takun da kai lada za a lissafa maka kuma idan zaka dawo duk lada za a lissafa maka idan kai sallan ka na isha bayan ka gama sallan isha kana nafila lada za a baka kuma in ka gajin kana barci a matsayin ibada kake annabi ya ce duk mutumin da ya sallah yana jiran wani lokacin sallan annabi ya ce a matsayin sallan yake to ya za rayuwarmu duk alkhairi ne saboda annabinmu ya gaya mana hayati khairan lakum wa mamati khairan lakum to mu ma dalilin annabin Allah ya mana wannan daraja duk rayuwar mu a cikin rahama da alkhairi yake ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا Allah ya ce sun ma'awa ina ilaika Allah ya ce mu ne dai muka yi wahayi gare ka ya Muhammadu eh anin tabi millati Ibrahim Allah ya ce ka bi addinin Annabi Ibrahim Hanifa magargaci ga sauran addini wa ma kana وما كان من Annabi- المشركين Annabi Ibra- addinin Annabi Ibrahim ba ba su daga cikin addinin masu tara Allah da wani kararrahu an maimaita wannan ne ai ba dan komai ba ala zamul yahud gariya wanda yahuda suke wannan tsara da nasara annahum ala wai suna cewa su suna kan addinin sa inna ma jila sabr إنما جعل السبت على الذين اختلفوا Allah فيه ya ce inna ma jila sabr kaga dalilin da yasa muka sanya asabar farara ta muka faranta girmama asabar ai ba ga kowa bane Allah lazina iktalahu bi ga wanda suka nuna sabani ne ala nabihim ga annabansu wa humul yahudu sune yahudawa amaru suka yi umarni an ya tafarragu libi ba daji wai za su hada aiki yau mal juma'a da ranar juma'a Allah ya gama aiki faqalu suka ce la nurid da lokacin da aka ji an ya tafarragu libi ibadati yau mal juma'a su hada ibada ranar juma'a suka ce la nuridu za a ba ku juma'a suka ce su ba sa son juma'a wa tara su da sai suka zaba asabar asabar suke so bashar da alayhi sai Allah ya tsananta musu وإن ربك ليقوا بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه Allah يختلفون yana son ka da rahama ka huta yanzu su yahudawa aka ce ga juma'a za su ba su kace ba sa son juma'a me kuke so asabar Allah dai ba sa asabar dan sai ta dame su to yasa duk lokacin da kake neman abu in dai Allah ya baka ka ki ka nema da kanka wallahi sai ya dame ka sai ya dame ka wannan magana kuma da nake gaya muku daga yau ku kula in kana almajiri Allah yaka da karamin karfi sai wani dattijo ya kira ka unguwan ka Malam Ibrahim ya ce zo mu yi shawara mana ya ce na yaba da hankalinka kuma ban ga kana shige da fice irin na sauran yara ba wannan yarinya tawa wance ta yi ta aure zan biya sadakin na baka to ka zan kaji wannan to wanda ka aura sai an dandana ma kuda daga an gaya ma haka kace Allah gata mana ai abin da ka gani ai ni ba zan gani ba wannan abin tun da kai niyya to Allah ya biya ka lada kuma ni da kai duk Allah ya sa hakan ya zame mana alkhairi kuma kamun addu'a Allah ya bani iko na bata a kunyar ka na rike yadda ka bani da amana to karɓi wannan da ba ne ba kai ba aka baka to anan za ka haifi zuriya masu albarka amma in ba ka ce a ni ba na son sadaka ni aura zan yi da kaina to ka aura sai ya dame ka sai ya dame ka shi yasa duk abin da Allah ya zaba bawa ya karba ko yaro ne a gidan ka gani albarka daga auren haɗin gida ne inda iyayenka sun yi haɗin gida ba nema kai ba ka yi to anan za a samu ɗa mai albarka amma baran da ka ce da kanka za ka fara sai Allah ya barka da wayanka ku kula da wannan ɗaya kenan na biyu kuma kana zaune sai Allah ya ma ilhama wata sana'a wanda ba komai ba ce sana'ar kana ɗan jalabtawa dai kaɗan kaɗan sai Allah ya sa sana'ar nasibi sai ka wani yana wani sana'a ya fi naka to in ka bari ka koma wancan wannan Allah ne baka wancan yayi ne za ka koma ko to faduwa za ka yi wannan wanda ka rena a nan albarkan yake tunda Allah ne ya hore ma wannan sana wancan kuma ganin wane yana yi nake yi to babu irin jarrabar da ba za ta faru a wancan layi ba ina fata kuna fahimta wannan shine abu na biyu abu na uku kuma bayan sa haila yau kana zaune sai Allah ya ma wani arziki sai Allah ya hore maka wani abu wanda abin kai baya baka wahala sannan abincin ka yake zuwa sai ka bar layin ka je layin da baka sani ba ka yi ga uku kun san hanyar ne to kana zaune yanzu nan kana almajiri aka ci ala gafu ta malam kamar karfe sha ɗaya yayi kata da yara karatu aka ce malam muna son ya zawo ga kafa uku sun ka rubuta sai a kawo ma dubu ɗaya dubu biyu a baka yamma tana yi aka ce malam lahu da muke so dubu sai ka ce da yara ku rubuta ku bashi malam sai wani mutum ya zai buje ya ce wani alaga da malam ta kara za a mun na qur'ani izo izo satin amma fa ba ni da wani abu ga dubu biyu to kana haka sai wani ya ce zo mana yayi za ka samu kuɗi a wannan da makaranta legal idan kai ga yanzu a ɗauke ka alƙali sai ka bar wannan layin shikenan ka je aka ɗauke ka ka je makaranta ka dawo wai a saboda lahadi za ka samu digiri ko kana zuwa wasu masu ƙananan gemu suna koya ma to in Allah ya yarda ka fada hanyar da zaka halaka wannan karamin da ka gani abin da Allah yake ma nan rahama yake kar Allah ya ma wani abu a ni'imar da Allah ya ma ka bari ka ce zaka yi ga wani ni'ima wallahi sai kai nadama sai kai nadama ga yahudawa nan an ba su juma'a suka yi suka ce asabar suke so a nan bala'i duk wani bala'in duniya da suka ki zabin Allah suka nemi nasa zabin a nasa zabin masifar ta zo musu in za ka yadda da ka yadda da zaɓin Allah.
Wa inna rabbaka la yakumu bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yaktalifun.
Wa inna rabbaka sanin ubangijinka la yahkuma Allah dai zai mana hukunci. Allah ya ce zai yi hukunci bainahum tsakan kanu. Yawmal qiyamati ranar gobe kiyama za a wannan hukunci. Fi ma kanu fihi yaktalifun cikin sabanin da suke nuna ba. Min amri bi an yusibu dayu mai yi wa Allah biyayya sai Allah ya bashi lada. wai azib al'asi wanda ya saba ma Allah sai Allah ya masa azaba binti haki hurmati da keta alfarma udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana udu wannan ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya annabin Allah ka dinga kirawo mutane ila sabili rabbika zuwa ta barkin ubangijinka bil hikmati da hikima ko da kana karatun sai Allah ya baka hikima an babu hikima ba zai yi bil qur'ani wal mawizati da wazantarwa alhasana kyawawan mawa'izati da wa'azi awal qaulin raqiqi ko da magana siririya duk lokacin da zaka yi wa'azi ba wai haka kullun zaka dinga zazzarewa mutane idanu ba kana barzan su ba haka bane sai da hikima eh da hikima ake jan mutane amma ba hikima wannan zamanin namu ka zo ka zauna kana wani zare ido ka ce wani kafiri ne wani menene to sai a baje mutumin da dama talauci ya dame ya zo gunka hankalinsa a taye ka dinga ce masa wane kafiri ne wane kaza ne to wani ma ƙaryanta sai je saba wa Allah ba haka ake ba sai da hikimomi almajirai suka kewaye ka kana malami garada suna zaune kusa da kai ana karatu to duk lokacin da abin alkhairi ya zo maka eh duk lokacin da wani abin alkhairi kudan baya guri ya shigo wanda guri ya shigo sai da hikima ku shigo malam ka samu guri ka dinga kwatantawa yanzu kullun zafi sai mun yi su ليتفقهوا في دين ليتفقهوا في دينه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون kaga Allah ya ce wayannan su zauna su koyar san fita annabi ya ce a ku dawo ku dawo kirkin yaki ba duka bane su zauna su bada ilimi to an zauna da su to su wayannan mutanen idan sun zo su ma kai ka iya zama da su in sun zo aka rawa Allah ai mun zo ne da'awa kaza kaza sai ka kira su ka ce to a zo a yi da'awar ku gaya mana mu ji abinda Qur'ani ya kawo da hadisi ne ɗaya ne ɗaya ne shikenan mu ma abinda kuke muna gwadawa ko masu yawa Allah ya taimaka mu ma masu zama Allah ya taimake mu shikenan in baka iya ba nan ma wata rigima ce wani kuma wanda ya ce yi ba haka zai ba sai an tara jama'a za a yi ka ce ni a nan ma zan yi inda ya sawaka yanzu al'amarin ya dawo sai abin da ranka yake so sai in ina yi shine ni malami to kuma in ba ku saba mutum ba kuwa ba yadda za a yi da kai da Allah ku shirya ina fata kun fahimta Allah ya ganar da mu wajadilu ka dinga jayayya da su shine wannan abin da nake gaya wa hiyar lati ai da akira izuwa ga hujjojin Allah inna rabbaka إن ربك هو أعلم بمن ضل عن inna سبيله rabbaka sanin ubangijinka wa alama Allah shi ne masani bima dalla an sabili ga wanda ya bata gabanin tabarkin Allah madaukakin sarki mhm.
وهو أعلم wa بالمهتدين huwa alama Allah kuma shi ne masani bil mutadin ga wanda yake shiryayye wa yujabim dai Allah zai masa sakai wa hada wannan aya na gaba qabla amr bil qital kafin a umarci annabi ne da yaki wannan zala wannan aya na gaba da zamu karanta ya sauka ne lamma qatala hamza yayin da aka yi sayyidina hamza wa masala bi aka masa musula a jikinsa وقال وقال صلى الله عليه وسلم وقال راه النبي da ya gani sai ya fada la amsilanna bi 70 min makana ga za annabi ya ce a matsayin ka sai na yi musula ga mutum saba'in annabi ya rantsa to sai Allah ya sauke wannan aya وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين Allah ya ce wa in aqabtu idan mutane suka yi muku hukuma suka yi ba daidai ba fa aqibu in za ku rama bi misli ma uqibtum bi kuma su gwargwadon yadda suka muku tunda sai na hanza suka kai mutum daya to kuma a da ɗayan za ku rama shi ma ɗayan wala in sabartu da za ku yi haƙuri anil intiqami ga yin uquba din lahuwa sabar wannan haƙuri khairan lisabirin zai zama alkhairi ga masu haƙuri fa kafa sallallahu alaihi wasallam annabi yace to ya kame wa kafara an yamini yayi kafara ga rantsuwarsa ruwawul bazari imamul bazari ya faɗa wanda ya kai sayyidina hanzar sunansa washi ranar yakin uhudu ne dama da za a ji yakin ma annabi yayi mafarki yace yayi takobi na na gabi nan takobi na ya kare to kuma aka fassara da cewa wani ne daga cikin danginsa zai rasu to kuma sai da hanza ya rasu a ran nan mutane guda saba'in ne suka yi shahidi a rami ɗaya abin ne mutum hudu a rami ɗaya abin ne mutum uku bayan dutsen uhudu in kun je kabarinsu duk kuna ganin gurin da aka yi yaƙi to inda aka binne su ɗin nan gurin ne kaɗai ana aka binne su shine shahidan kuma an ce da kai shahidan uhudu to ko da kabarin ko da ba su kai saba'in ba to a kabari ɗaya akwai kamar mutum uku kabari ɗaya akwai mutum hudu shine dalilin da ya sa suka kai saba'in ɗin bayan sun kai wajen shekara arba'in ma yan tona su ake. lokacin da ma'auya buna abu sufyana zai ja ruwa ya kawo madina an tona aka ce duk wanda yana da ballan ne a uhudu fa ya zo ya dauke kayansa za a ja hanyar ruwa a kawo ta gurin to da aka tona su yadda aka binne su aka fiki aka sake canza musu dami ma aka bubballe shi ne abin da tarihi ya nuna mana واصبر وما صبرك إلا بالله Allah ga wanda bir kai hakuri da abin da ya samu sayyidina Hamza Jarman wa ma sabarka ba dan kowa zaka yi hakurin baya annabin Allah illa billahi sai dai saboda sarkin Allah saboda sarki Allah bi tofiki da bada dacensa Allah ya ce kai hakuri in kai hakuri shi hakuri ba abin da zai haifar sai dai alkhairi wala ta hazan ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما wala ta يمكرون hazan ali Allah ya ce ka daina taɓa zuciya ala gari al kubara ga kafirai in lam yuminu dan musu ba da gaskiya ba la harfi da saboda kwaɗayin ka ala imani gaban gaskiyar su wala ta ku kada ka zance fira yake cikin kunci ne ma yam korona da cikin makircin da suke hirya ma la ta tamma kada kai taɓa zuciya bin makarim da make fa ana na turuka ali Allah ya ce ni ne zan taimake ka akan su inna Allah إن الله مع الذين اتقوا والذين هم inna محسنون Allah kaga Allah madaukakin sarki ma alladhina taqaw Allah taimakon su da kulawan su yana tare da wanda suka ji tsoron Allah alkubra suka kiyaye kafirci wal ma'asi da sabon Allah wallazina hum muhsinun sune wanda suka kyautata bidati da yawa Allah da wa sabar da hakuri wal auna da taimakawa suratul isra'i maqiyatun wa yabiyatun wa asharu ayat wannan sura ne mai baganan Isra'i an sauke ta garin maka banda wa in kado da yanki nunaka yana